وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهاكا إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahama shi da tausayin shi nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka yau muna nawa kenan a ban ji ba darasinmu na sha biyar ne amma muna nawa ga watan musulunci ishirin daidai ishirin daidai ga watan jimada tsanin jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da talatin da ɗaya ga watan sha biyu miladiya shekara dubu biyu da ishirin da uku iya inganta wannan kuma insha Allah ta'ala shi ne darasinmu na sha biyar daidai a cikin wannan littafi mai suna a sifatu salatun nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha na babban malami shine a sheikh muhammad nasiruddin al-albani rahmatullahi alaihi taken karatun namu shine karatun hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi aka ai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai a tsawon nan idan ‘yan uwa ba su manta ba satin da ya wuce mun tsaya daidai inda malam yake cewa annazir ila maudu istijud shi ne kallo mutum ya sa idanun sha inda zai sujada wal khushu'i da kuma nutsuwa a cikin wannan sallar wanda mun karanta hadisai guda biyu zuwa uku cikin wannan babu malam yace zai mana bayani wurin da ya dace mutum ya sa idan shi in zai yin sujada eh afwan mutum ya yi kabbara harama in yana tsaye ina ne ya kamata mutum ya sa idan shi a cikin sallah malam yace da kuma nutsuwa a cikin sallah yace wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi rahama kira da abincin Allah subhanahu tabbata a gare shi ya kasance idza salla fata ra'suhu shine yana ni yana daidai ta ko yana dan dukan da kanshi zuwa ina a inda ya sa idanun shi nan yana magana yana daidai tar da kanshi sai ce warma bi basri hina'ul ab sannan ya sa min idanun shi suna kallon ƙasa shine inda zai sujada malam yace shi kuma wannan imamul bayhaqi da hakim musahahu idan hakim ya inganta wannan hadisi wa kama qala kamar yadda yace wal hadis awwal shahid min hadisi shahid min hadisi ashara min ashabi sallallahu alaihi wasallam malam yace wannan hadisi yana da kamar shaida akwai mutum sama ko kusan goma na sahaba annabi Muhammad wanda suka rawaito wannan hadisi a cikin ilimin hadisi hadisin da mutum sama ga goma ya rawaito shi ake ce mishi hadisi hadisi da sahabbai da yawa suka rawaito shi shi da ake ce ma hadisi mutawatir eh hadisi mutawatir mafi yawancin su hadisai ne da wahala ka samu hadisi wanda yake mutawatir ne kuma hadisi ne wanda yake latifi da kaji hadisi mutawatir to kawai hadisi ne sahihi mafi yawan sahabbai duk hadisin da mutum da yawa ya rubuto shine ake ce ma hadisi mutawatir ai shine da yazo yana karka samu hadisi bayan wancan sai ce bayan mutawatir akwai akwai hadisi wanda ake ce ma azim a akwai mashhur sannan akwai ni gharibul hadith hadisi gharibi shine wanda mutum daya ya rawaito da kaji an ce hadisi gharibi ne kama hadisi innamal a'malu binniyat hadisi gharibi ne muna fahimta kamar yanzu kuma in kaji eh shine ayyake ta cikin bai kuliya yace والحسن معروف طرقا وجد رجال لا كتهي لا كتهي لا كتهي سهرة يجي العزيز مر اثنين أو ثلاثة حديثي عزيزي شنو وانجا مسلمي يرويتو فوقو هنا فهمت مشهور تيك كما فوق ما ثلاثة حديثي مشهور شنو وانجا كما سما دون يرويتو غريب يجي ما روى راون فقط hadisi garibi shine wanda rawun hadisi shi kadai rayuwarsa wannan hadisi kamar wannan hadisi da na baku na innamal a'malu binniyat alaikum salam hadisan da wanda ba su da yawa in ka dauka shine hadisi mashhuri da hadisi aziz hadda garibi in ba saboda ni ban ji wanci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da sahabbai ko ba haka nan ba in yayi magana sahabbai duk suna dauka wannan hadisan sai su suna ɗaukar wannan magana sai su ta karantar da mutane idan ka ji akwai hadisi mutawatir akwai mashhur akwai aziz sannan akwai gari muna fahimta malumai ka ce hadisi mutawatir shi ke tsaye hadisi ne wanda yake ni ingantacce saboda ni hadisi ne wanda sahabbai da yawa suka rawaito to shi ne ma yake wanga hadisin yana da ni akwai sahabbai shaida irin shaida mi sahabbai goma wanda ko sama da goma wanda suka rawaito wannan hadisi wanda yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana sa idan shi inda zai sujada in mutum yayi kabara kenan ba gaban shi yake kallo ba kun san me yasa akwai daga cikin malikiya wanda hatta Imam Malik rahmatullahi alaihi ya dauka da aka ce mutum na fuskantar gaban shi shine wai mutum zai isa idanuwan shi suna kallon gaban shi muna fahimta da malam yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana sa idanun shi su kalli kasa shine yake cewa wanga hadisin da kake kallo hakim da bai haƙi sun rawaito shi yake kuma wannan hadisin yana da ni yana da shaida irin sahabbai wanda suka rawaito wannan hadisi wani sahabbai goma ko sama da goma yace in ka dauka ibn asakir ya kawo da kuma cikin irwa'un galib shi ma malam ya kawo wannan kenan ni in mutum ya ce Allahu akbar bayan ya daidaitar da kanki zai sa idanuwan shi suna kallon inda zai sujada shi muna fahimta idan idanuwan ka ba kura su ba suke su kalli gaban ka kai haka sai ka sabkar da idanuwan ka ta kalli ni inda za ka yi sujada muna fahimta ya uwa to Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da kun ga yau habbin shiga cikin karatu ne musalawul hadith wanda yana da kyau a ce ni musamman matasa suna karatu bangaren hadisi da kaji an ce wannan hadisi mutawatir ne ka san me ake ni da kaji an ce wannan mashhur ne wannan aziz ne wannan garib ne musamman in ka dauki sunan kamar yanzu in ka dauki sunan Tirmidhi zaka ga na cewa wannan hadisi garibi ne wannan mashhur ne wannan aziz ne da sauran littattafai kenan daga kaji kai zamana karatun da ake har yanzu irin karatun da ne da malami zai karanta ma karatu sai ka ja ce hadisi na gari wannan hadisi garibi ne sai a wuce kai ma in ka zo sai ka ce hadisi to wani ya garibi muna fahimta to Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimta da mu baki da sai ma ne yace walamma da kalal ka'aba lokacin da annabi Muhammad sallam ya shiga ka'aba ma khalaqa basarihi mawdu'u sujud hatta tarjanna idanuwan shi ba su kauce ma inda yake sujada ba har ya bar wannan ka'aba muna fahimta in an sallan ya zo ka'aba in ka'aba yana sallah ina yake sa idanuwan shi inda zai sujada ba ka'aba yake kallo ba har sai ya bar wannan wurin muna fahimta kenan kullum dai ana nuna mana ba gaba bane mutum ke sa idan shi ina mutum ke sa idan shi kasa sannan kasa ba haka mutum yake ba a'a yana daidaitar da kanshi bayan yayi haka sai zama na idanuwan maimakon su haka suna suna haka an tsaftar da su suna kallon kasa muna fahimta yan uwa malam yace shi kuma shi ma shi kuma wannan hadisin da nabi da wanda yake duka suna da kamar yadda muke wannan bayanin da hakim da bai haƙi suna da wannan shawahidi sai malam yace wa kana sallallahu alaihi wa sallam annan muhammad sallam ya kasance yana cewa la yanbaghi an yakuna fil baiti sha'an yusabul musalli bai dace a ce a cikin masallaci ba akwai wani abu wanda zai shagaltar da mutumin da yake sallah shi ne muka yi bayani a kwanakin baya ko wannan muka ce hatta mun karɓi nan mai ado da rubutu da ake cikin masallatai a duk bai dace ba saboda ni zai shagaltar da mutumin da yake sallah in ya ga wata mantar mai ado zai kuna mu mantar idan nan hayyin kama daga tunanin shi daga cikin sallah wannan nace ni ina kallon ku gani dama an samu sarkin ya zama da ka a saka inda za ta rinka jan hankalin mutane yanzu man sa in ji a nemo mai kalkali mai hassauta falfal ata suna fahimta to ka ga yanzu daga kana sallah ne idan ka zai iya shiga can wuri sai ka komo kana kallon shegon sai ka zo wai sallah azhar ma wani ira ake yi sallah asar ma duka komo har sai ayi ku sai ka ga mutane sun duka sannan kai ma ka muka wanda ina kallon da za a samu ta in kamata ya ma a sa ta bakin uwan mana ko ba haka yin ba saboda kuma masu aro sai a sata daga cikin bakin uwa da abin da kike so ka diba ka juya baya ka sata amma an sata gaba wata mansar din ma sai a kawo ta gaban lima a lika yana sallah har sai na idan shi na ta kallon jere rigar ko to Allah ya dasar da mu shi ya sabun sunna kawai shine zai sa mutane su fahimci addini kuma shine zai sa mutane su zamna lafiya wanda a ƙarshen wannan ai har mun tattauna abubuwa da yawa in kuma ta ba ko baka ce hatta ina abubuwan da mata ke sawa cikin ɗaki da sauransu ne malai ce shi kuma wannan hadisi mai lamba hudu wayar rato shi ce imam abu dawud wa ahmad bi sanadin sahih imam abu dawud da ahmad su suka rato shi da ni da isnadi ingantacce malam yace wannan hadisi وهو مخرج في صحيح أبي داود ما لا يتلان كده وانا حديث الأشكال الثاني جنائي تخبير جنائي تحقيق شيء صحيح أبو داود يتي والمراد بالبيت أبنت أكيني دع البيتنا يتي وشيني الكعبة شيني كعبة وانا كمان ده شيء ما ساتن تقول كنت أنا نكي كاجة جدا بعد ما لو سكي ترى كما البيت لا تفتر أكيد أجدا ko masallaci ne amma albayt na abin da ake yi shine Ka'aba wanda gashi nan nan sama ce malai ce at-tambi tambihi yace fi hadarin hadisai kaga a cikin wannan hadisan guda biyu anna sunna an yarmi bi basrihi ila mawdi'i sujud abin da ke sunna shine mutum ya sa idanuwan shi suna kallon inda zai sujada sai yake cewa shine sa idan shi inda zai inda zai sujada kasa kenan yace فما يفعل بعد يشيشوا فما يفعله بعد المسلمين من تدميد العين من تدميد العينين في الصلاة yace kuma yanzu ba su gajiyawa daga cikin masallata ma suna miƙe ido a cikin sallah malam yace fa hadha tawarru'un ba fa hadha tawarru'un ba ba yace wannan wani kancene ne wanda ya yi ta da shari'a ta addinin musulunci yace wa kai wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam yayyar shari'a ita ce shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan bai dace ba musulmi ya zo sallah ya miƙe idan shi muna fahimta zaka ga mutum Allahu akbar ya miƙe ido yana tare da qira'a ba dai dai bane ba ka bude idan ka shine daidai saboda ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai karanta da alika ido cikin sallah ba nan ma da muka zo in kun tana hannace irin kuma kamera da ake haskowa tana ni tana daukar masallata ko ba haka nan ba za ka ga hasko wani liman ya yi ya like ne shi wannan ba daidai bane ba yanzu kwanakin can wani hoto da na gani cikin irin masu rabin nan wani subhanallah malaman sunna ne rabka rabka in gama wanda da zan kama sunan su nan mafi yawanci kun san su ni dai wanda ina ji na gani daga cikinsa akwai fantani akwai mansur sakwata wanda na gani eh abul fatahi wani dan dariƙa ne ya dauko hoton su ya ta ya ce ku diwa ba su ce muku yadda ake daidai sun sun zo wallahi abin da na gani kafin su babu wanda kawar shi ta hada da kawar dan uwan shi duka sun sa tazara tsakani kuma karuwan nasu duk sun yi haka kaga mene ne kin mutunci ne gare kuma ai su ne suke karantar da mu wannan in ko to kaga yanzu da babu kamerai babu wanda ya san suke in sun ga mun karatu mu mu dauka mu kai in ma so ba ko ba haka nan ba to yanzu har kotun da aka yi cikin sallah shi har ya samu kafa ga su nan suna ce muku kure da tsawo ga su nan suna ce muku kuma ci amma ku kalla babu wanda ya kusa da dan uwan shi wallahi alazim kun ga aiki na gare ku shi yasa kai malami wallahi in kana karantar da mutane karatu ka dage da aiki da wannan karatun da kake in ba haka nan ba kana rugaje da awuka ne ba sani ba shi yasa duk inda suke zama in sallah za ka yi za ka yi riga Allah wataƙila akwai wasu suna kallon karatun suna kallon karatun ta wasu wurare daban-daban kai ba ka san su ba kawai sallah ta haɗa ku da su sai su ga wata ba a sai da hankali suke sallah suke cikin wa mutane ga da ake sallah ko ba haka nan ba yanzu sai wannan sai ya rogaje tasiri wannan karantarwar ta shi yasa bali da ilmu illa amalu babu ilimi ɗan uwa sai aiki shi yasa kuma duk abin da zaka yi zamana zaka yi da Allah wallahi dan dakikan na haka ya dauko hoton su ya hasko ya sa gaba ga sunan rashin musu kuliba masu ce muku are da sauku biyar da ke sallah kai shi yasa nake ce muku bugen kima ba irin wannan mutum na sallah a haska kamera ne ko ba haka nan ba to na ɗaya ba sallar bacci ake koyawa ba sallar bacci ake koyawa kuma shaidan zai iya sa ma riya wane ne nan daga cikin yace ya taba ganin wani limamin su da ke musu sallah amma ko da aka zo aka dala mai kamara sai ya rika bin ayat sannu sannu can da ya yake karatu yana zuwu yana tayya amma ko da aka same kamera gaban shi sai ya rika bin karatun aya aya to kaga Allah kiyaye to Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu baki daya kun ga ana son mutum ya sa idan shi ina inda zai yi sujada malam yace وكان ينهى عن رفع البصر الى السماء ان محمد صلى الله عليه وسلم mutumin da ke sallah ya daga idan shi sama muna fahimta wannan hadisi Imam Bukhari da Abu Dawud suka karanto shi mutum ba a yana sallah ya daga idan shi sama kai bima ya faru yace wa yu'akkidu fil nayi annabi yana karfafawa kan wannan halin da yake ta yaya yace hatta qala har yake cewa ma la yantahiyanna aqwamu yace ko dai mutanen nan yarfa'una abtaruhum ila sama wanda suke daga idanuwan su a cikin sama fi salati a cikin sallah annabi yace to ko su bari aw la tarja ilayhi ko kuma Allah subhanahu wata'ala ya idawo musu da wannan idanu a wata ruwaya sai yace ni aw la ta aw la taftufanna abtaruhum ko kuma Allah ya rike ganin nasu muna fahimta annabi yace ko mutumin da ke daga idan sama a cikin sallah ko ya bari ko kuma Allah ya makamtar da shi ko kuma Allah ya rike ganin nashi zan cikin wannan abubuwan biye da gagara Allah babu kuma na rantsa da Allah in Allah ya rike ma ido ba wani likitan da ya isa duk duniya ya buɗe ma shi shi yasa dan uwa ka bishi ya annabi sai ka huta kamar yadda na wuce isha ba ku misalin bawa Allah da malamin nan wanda yake da ya karanta hadisin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da ke daga kanshi cikin sallah yake wasa da idanun shi annabi yace yana jiya mai tsoron Allah ya maido mishi kan irin kan jaki ko kuma sura irin surar jaki ya karanta hadisin ya zo sallah sai yace bari ya gwada ko da ya gwada Allah ya maido mishi kan irin jaki kuma kai ma muka ce in baka yarda ba ka gwada ta gani kace annabi ya ce wai in mutum na sallah daga idan shi sama Allah zai iya rika garin sai ka ce bari in gwada a gani shin gaskiya ne sai ka gani ko ba haka nan ba kaga kai ibni da hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce wai afa billahi shi yanzu da Allah ne wa rasulihi da manzon shi wa ayatihi da ayoyin da ake karanta muku kuntum tattahdi'un kune kuke mu injili wai kaji wai wai babu kyau mutun na sallah daga idan shi sama to ya kake so mutun yayi kaza yayi kaza kaga yana sanye ni injili da hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya ce afa min hadha alhadith ta'jabun shi yanzu wai da an karanta muku magana ta da an karanta muku hadisaina shine yake ba ku mamaki wa tadhakun har kuke yawa da dariya kana dariya an ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutun ya zo sallah ya kaza ka ji wata sallah ha kana dariya a alhali kun rab kana daga wannan abin da ake karanta muku wallahi musulmi kowa shi da sai kowa annabi ya ce ko dai ka bari ko Allah ya rike ganin ko ka bari ko Allah ya rike ganin ko Allah ya mai da ma kai irin na jiki ko kuma tura irin ta jiki wanda nake ce muku yayi kamar da na ga muku babban malami ne ha yace ya karanta hadisin sai yace bari ya gwada ko da ya gwada kuma Allah ya mai mishi da kai irin na jiki to mu zai gagara Allah rike idanun komai goma kai irin na jiki waye ni ka waye jiki duka shi ne ko ni ne zai ba shi wahala shi yasa sai dan uwa ka shaidin ka a ce ma Allah ya ce annabi ya ce ka ce kai kana dariya ko ka zo kai kana izgili da wannan karatun wallahi za ka shiga matsala ka gan su su ne masu cewa kaza yanzu su ne masu cewa kaza kake mu izgili ko ku abin da suke cewa kake mu izgili wannan wa izgili ɗan uwa ta huce ne Allah ya ce la ta'tajiru kasu kuskura ku ba da uzuri adi kafantum hakika kun ka hota kuma kuma Allah da annabi izgili da ayoyi ba'da imanikum bayan tunda ku kasance ku bayan shi ne masu imani muna fahimta uwa idan sunna in an karanta in ka yi aiki ka yi aiki in ba ka aiki dan uwa ka yi shiru shi yayi zama alkhairi gare ka kai shiru aka ce ka ga mutan masu darajar wando menene naka ciki kin san kan nije ne kamar buzu ha ba usan ruwan gaje ne ai ya kamata ai kaza ya kamata ai kaza kai ba baka yarda ba a karamu da su da suke yarda da abin da suke yi mana mutanen mu har yanzu har yanzu suna injili da hadisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai shi yin waje ne gare shi kuma ubai shi ne gari uwarsa da abin ga ita ma da abin ga ko ba wata da miji ita da miji kai da mata danka da mata a cikin mene take kina tsari ka ta malam har yanzu ba mara magana da shi ta ba ajaje su har abada ba ta magana daya jami ai bai da alaka da magana daya a'a ni fa malam ba latija bane ba wa yake ma sai latija ke ajaje ni daga jami an so to lokacin tsaida shi yayi kuma haramun ne duk duniya wani ya ce ka je ka aske jaman nan ka aske ko babanka wanda ya yi ka saboda mi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kafun lihiya ku bar geme wani ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ku takaita gashin baki ku bar geme ku saba ku saba majusawa wani ne ce ku saba ga yahudawa da misalu duk mutumin da kaga yana aske geme in can bai sani ba to Allah ya yi in kuma yanzu ya sani an karantar da shi to da wa ake koyi yana koyi da yahudawa da misalu annabi ya ce kuma man tashabbaha da qaumin duk wanda yake kamanceceniya da wasu mutane yana ni yana tare da su muna fahimta yan uwa dan uwa ba ka ajiye mu Allah ba ni sa'a to kakkai izini kuma ga masu ajewa kai yarda ajiye ne annabi ya ce aje kai yarda sunna ne na ce kai ka saba ma sunni muna fahimta mutane suna wasa da wannan abu shi yasa kun ga ake yayin da kake kallo yanzu da Allah mutumin da ya shekara arba'in hamsin sai ka same shi yana aske jini ka tambaye shi ne ne yasa ku ma kake gudu ko ni a tuha an gama mene ne kake ba gudu shi da kanshi bai san mene ne yasa ake aske geman ba balle wani in kaga ya aske haɓin malam babu kyau amma geme geme in dai kai ka kalli mutumin da ke da geme da manyan kaya da hulla ka kalli wanda bai da shi ga Allah ya suke a kuma sai ka diba wani ne ne ke sa amina ke sa ka ka aske gema wani sai ka jina Allah ya kakura mu ne ke alaikum salam eh shi kai da yake da kwanya sai da nan kai kuma sai da zuwa da gobe da kai ba ku wani kalli man da mun ga kai eh shi ko ta ce shi kai kai ba ku akwai ba shi da zai ko da shi da gobe da sai mu da da ga eh wallahi ba wallahi da ku da ba aure sai ku san da da mun ga kai kun gani dukka
ba kun gani yanzu haka ne ɗan shaye-shaye ne kana ji amma saboda gema da babban riga ya wasu ce su su da san aske na su Yasa ai malam ka bi sunna kawai ka huta. Eh, ko budurwa ka je wurin ta take gaskiya ni wannan gemar nata ce to Allah raka saki. Shi kenan to kai macen da take saba ma annabi a an ce mata annabi yace a wajen mai ita tace a ayya to ya zaki ka zama da ita dan ta ahlus sunna ka ku damu dan wani izgili da jemu wallahi ka bar jemun ka kai jemi ko ba sunna ba ai na mutun kyau ko Aisha an ce in ta kalla annabi tana cewa kai sarki ya tabbata da Allah da ya kawata huskan maza da jemu yasa wani malami ya ce mala a ce haka kada ta mata ka babu bambanci ko ba haka nan ba haka ta sumin taka sulim a yau ha eh za mu haka da rafiyanci haka karatu yake dole ne wata rana ta ji an bugo wani wanda ke baka haushi wata rana ta ji an bugo wanda ke burge ka wata rana kai da ke gaba take jike ma kunci ya buge ka subhanallah to shine karatu da ma wannan kuna fahimta dole in kana zuwa karatu za ka ji abin da bai ma daɗi ba amma kuma ba malam ya gai bane dan kai ya ma daɗi ya gai ne dan mu da a gudu tare a tsira tare wani a ce malam har da mu da yake zuwa karatu halin ku hadisi aka karanta kuma aka yi yalo kun shigo ciki ba ta da gyara kawai shi yasa kawai malam karatu da aiki da shi shine karatu duk duniya malumai suka ce asibin yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke janyo ma mutum mushin Allah kwarai da gaske to ka dan wa annabi ne yake ayi kai kana da ikon kai kace babu kai ba kai ko ba haka nan ba ka saba mun kunna da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma daga an ce ana sa annabi kare tsara kai gaba ku ne gaba kuma ga shi can gere ne annabi yake a bari kana a ajibul suha ba wai shi da suha ba kowa yake na siya suha ake barin gere ka dai yanzu gere dan shaye shaye su duk ga sunan da mutuncin na samu ina sun aski an ce kai dan shaye shaye yau ya samu yanka kuma ga gere wai mai dan ka ji kuma duk ba su da dawa dawa kuma har shi yasa ka bi sunna kawai ka huta duk wani wanda ya nemi haka ka da sunna ka rabu da shi wallahi ko wane ne shi musamman daga cikin shekaru muyagu kaji ana cewa to ai ashabin wannan ma malam wa kaji wai malam yana cewa ai je mai zaka iya ka ashe zaka iya ka ashe malam ne da ni sai ta ai ka ba ni sai ka ce dawa dawa Allah ya kan malam albani yace in ka in mutun yace ma kace mutun yace zai iya aska je mai sabida ni yace ai sabani sai ka ce da annabi da wasu sai sabani to shi annabi yace a barge mu to amma ga wani kan kenan sun yi sabani shi da annabi to kai malam in dai ba tano bane ba kai ina ina zaka ko ba haka nan ba ko sanan ne annabin zai yi wallahi shi yasa sai ka ji akwai wani malami na nan wanda naga mutanen mu da yawa suna sauraron shi wannan Rashid Al-Jai mai wa'azin nan da Francis wallahi da san yana da awa amma yanzu wallahi ya gurbace inna lillahi wallahi shekaran jiya wani wa'azin shi da nake kallo kamar yanzu wasu aqidu ne suka ba gaba wallahi in kana saurare ko sai ya karanto hadisi annabi wanda sai ya saba mu maliki ya hadisin ma hadisin tsakanina da Allah wallahi sai ya karanto wai ga yadda annabi ya ce sai ta abun malikiya ga yadda suke yi kai imam maliki ya bazanta daga abin da kake yi imam maliki da yana rayu sai ya yace ka imam malik shi ne kan shi yake kullun kullun yuqadu min qawlihi wa yutrak yace ana daukan magana kowa kuma ana watsi da magana kowa yace banda ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai kuma kada ku ta imamu malik kai wace da ta annabi shi ma maliki ya hada da kai wallahi muna yi su ya sa mutane jin malamin da kake saurare sai kaje yana cewa wai annabi ya ce kaza bayan ya karanto hadisin wai sai yake wai kuma in kai kaza ma yayi ya zama shaytani ba musulunci yake karantarwa ba to ya ce annabi ya ce wai kuma sai yace in kai wanda ba na annabin ba to ya ce nan ai malam kamar kenan kowa ya abin da ya gara ma ko ko kalimala ce in kai wannan yayi in kai wannan yayi malam wani ne na annabi wancan ne na annabi amma wancan ma malamai sun tayi su wane ne to Allah ya kauta ku ji annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko masu aje idan su cikin sallah su bari ko Allah ya kame gani sai ka tawo tutar makka to bai do masu mu gani ko Allah Kale su wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim da Imam Al-Faraj su suka rawaito wannan hadisi. Mala yace wa fi hadisin akhar a wani hadisi na daban annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa fa idza sallaytum fala tanfisu in kuna sallah annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace fala tanfisu shine ku bar wasa da idanunku ku bar jijiyo idanunku yace fa inna allaha yansibu wajhihi liwajhi abdihi saboda Allah yana hada hujjar shi da tabawa fi salatihi a cikin sallar bawa malam yalka matukar bai cika wasa da shi ba muna fahimta ba kin da ka tsare irin wuri guda Allah zai kawo hujjar shi ya hada da taka bakin da kai haka kai sau wasa da idanunka sai Allah ya goce ya baka wuri sai shi dan zo ya tama wasa da hankali cikin sallah muna fahimta ya kuwa mala yace wannan hadisi Imam Tirmidhi ya rawaito shi wal Hakim wa sahahahu kuma da Imam Tirmidhi da Hakim su duka sun inganta wannan hadisi yace haka shi ma mala a cikin sahih targhib a cikin sahih targhib mala yace hadisi ya inganta shi a hadisi na ɗari uku da hamsin da uku malam ya ce wa ƙala ainihin annan muhammad salim ya sake cewa alintafku mutum kun ga mutum ya ninka wa kun ga wasa da ido cikin sallah yan salatun yamtalisu shaytan wata hijja ce da shaytan yake yi ma mutum min salatul abd a cikin sallar bawa kun gane shaytan yanzu ka lura in ka tsaya da idanka shedan so yake ya rika zai rika zai rika suran tama wasu abubuwa kallitan kalli ai kaza kan kalli kurar kaza kan kallitan annabi ce wata hizga ce da shedan ke yi cikin sallar bawa saboda ni ya ji Allah ya ce yana zawa ya haɗa hujja shi da saka to shi kuma shedan dan bakin ciki ne Allah ya ce makiyin mu ne mu kuma yanzu muna mushi kara ƙware da gaske muna mushi ɗan kara iya gwalgwado abin malam na ji abin babu to amma ba su ganye yanzu mutane da haka suke yi ka ga yana musu kara ke hmm yana musu kara za a miƙo mishi hannu sai ga Bremen mace ta miƙo mishi hannu kuma ga kameraman na ɗauka cikin fele ai bai kamata ya ba ta kumiya ba kan ka ba ta Allah ya ba ta insha Allah eh zai ba ka kumiya shine ranar da Allah zai haɗa duniya baki ɗaya ya ɗauke ta ya tura ka wutar jahannama wacce kunya ta yi wannan shi yasa wannan abin da shugabannin mu suke bai dace ba su zo suna haɗa hannuwa da matan mutane kuma su rinka sako matan su kuma suna gaisa da mazajen mutane ba daidai bane ba ka gama ta kamalan mai an gwado ta cikin ta ne tana gaisa da wani kawai ai shi kenan har mai ya mutu mana ya mutu bayan na hakura an gwado ki cikin telan har ki gaisa da wani to kenan an ba cikin telan bane ne ake yi wai shugaba a ba daidai bane ba ni addini na ya hana ni in gaisa da kai abin takaici ma na kaga ana hasko ma ta mu cikin telan duk babu jaji ce ma yaji wallahi ranan na a cikin telan ina kallo wata mace ta sa irin sahari din nan bata sani ba sai ta daga hannunta dukkanin in kaga hiyi kuma an hasko ta a tele sahel dala yanzu in yanta suka gani sun ji daɗi dangin ta in suka gani sun ji daɗi Allah ya kyauta abin babu daɗi annan Muhammad sallam ya ce kun ga wannan wata hizga ce da ni da shi ɗan yake yi ma mutum a cikin a cikin sallar shi kenan san uwa kaka ya rashi dan ya rinka zawa yana ma ni yana hinzo wani abu a cikin sallarka eh a bani misali ko ina je na na na na danne na ina magana ban gani ba mala yace wannan hadisi shi kuma Imam Bukhari da Abu Dawud sune suka rawaito wannan hadisi kuma in mutum na sallah wannan waje wajen shedan ne yake zawwa ya tilasta shi yayi saboda mi ya san daga kawun ga idan ka to Allah sai ya kauce shi kuma ganin Allah ɗan uwa ido da ido yayi aljanna da da aljanna kun ga ana aljanna akwai mata akwai zabi ji abin da kake so Allah cewa yi lahum fiha ma yasha'una duk abin da kake so aljanna akwai in kace kana son zabo za a ce ma malam zabon so kike ka ji ka koshi da shi ko kana son ka ji bakin ka na tamna shi a ko so kake zaben ya rinka shiga bakinka da kanshi ka mala wani abu sai aljanna kika ce a kana so ka ji kana dan tattaunawa ne da bakinka Allahu akbar ka sa aljanna in kace kana son mangoro sai a ce kana son ka ji ka koshi ne da shi ko kamshi shi kawai kake so ka ji ya ishe ka ko kana son ka tattauna ko so kake ka zura hannu ka shiro ko so kake sai ka dai ko sai ka dai tsallo ka shiro da aljanna ai ga sanan ko cikin suratul waqi'a ne ko suratul rahman wala hani tayrin min ba'i shahud wa hurul ayn ka amsalul lu'lu'il kai jama'a ta aljanna la hawla wala quwwata illa billah ba ba tare malam kai hakuri nan kuma kowa ce mata kasiran ta ya baci sai ka hakuri shi saka ne daga ayan alman sai a zo so ayi hakuri ayi hakuri ayi hakuri in amma aljanna fa sai abin da kake so ba za ka saka yarda sai abin da ranka bai ma yiwa sai jami'a sai ta Allah ya mu aljanna kuma loli bi tumala nan bakin ka hudu dan kuma loli bi kaji wani ya ce kai mara aljanna na Allah kai mu to amma amma mu dage mu yi aiki mala yace wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi muhammad sallallahu alaihi wa ya kasance yana cewa la yazalu allah muqbilan Allah subhanahu wa ta'ala ba zai gushe ba yana fuskanta ala abdihi ala abdi salat Allah ba zai gushe ba yana fuskanta bawon shi a cikin sallah malam yantafi matakar ba wannan bai yi wasa da idanuwan shi a cikin sallah ba yace fa iza sarafa in ba wannan ya kauce daga inda ya kamata ya sa idan shi shine wurin sujada in ya kauce wannan idan nashi sai Allah subhanahu wataala shi ma yayi ya janye daga wannan ba wannan shi kuma wannan hadisi Imam Abu Dawud da wa'ansu su suka rawaito kuma sai inganta wannan hadisi da Ibn Khuzaimah da Ibn Hibban haka hadisi yana cikin sahih tarhib hadisi na 555 kuna fahimta kun ga bakin da kan shanye idanuwanka sai Allah subhanahu wataala shi ma ya kauce daga mi daga wurin ka kaga wannan sallar kullun da muke ga ya kamata kai bayan ka gyara ka binciki iyanka sun gyara ka binciki matan ka sun gyara wata ce ke kaddara da Allah in kina sallah idanuwan ne ya kike ne tace a da abin da ya tarbi gaba na kallo nake amma ne wanda bai tarbi gaba na ba ba ruwa na dace take ce ai ba haka ake yi ba ga yadda ake ga yadda ake kuma ka baka roma abin kake ga to kin ga in biki kauce idan ki ba Allah zai zo ya hada wuta ne to kaga anan kuma bai dace mu ta tai kulliya sai sallah da ita ba ba a kulliya da sallah malumai suka ce ko irin kulliya sai ko huja hanci gare ta ko ta cire shi ko kuma ta liƙa huska ta sai sallah to balle sai kwantar ga huska buku wallahi har tsoro shike bada a yau nahin mazajen ne mata ka tabar gida sun karye goma ko sha biyu ta sahi biki har bayan la'asar ta dawo da irin wannan kwalliyar sai ka tambaye ta ina kike sallah ko ba haka nan ba kawai daga kaga haka ba ta yi ba to wai macen da ta yi sama ba hijabi ta musa magana ina ta yi sallah ko ba haka nan ba shi yasa tun wani arme ka san wa za ka armawa wallahi in ba haka nan ba ha a za ka sallah kanka ne cikin matsala kawai malam kun ga inda yadda Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake mutum ya sa idanuwan shi ga inda kuma in ki sa idanuwan ka ga abin da ke faruwa kuma in ki kauce ga abin da ke faruwa wannan damar shine karatun sunna shine musulunci to Allah ya ba mu iko aiki da karatu ba karatun ba aiki kuma ka gwada matsakar kan kana son ka sa idan ka inda zaka sujjade wala shi dan bulbuli zai yi tayi zai yi tayi sai ya sanya za ya ya kautar da kai daga wannan abu sai in Allah ya ma gamza ka sai ka yake shi amma kuma kai da kanka za ka ji za ka ji tana nutsuwa a cikin sallah malam yace wala ha annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hana an salatu ya hana abubuwa guda uku menene yace an-nukratin tanukratu dhiki shine mutum yayin sallah kamar kamar tsakajen kurciya da malam Bahaushe ke cewa lawan su ba lawan su ba sanin lawan ba lawan ba lawan su annan Muhammad sallallahu ya hana wannan sallah kuma ya haramta ma kai ka je ka bi mai irin wannan sallah yin sallah muna fahimta wani express masha Allah rumbo STM ma ne shut shut ka ji mutum fa saboda rishin rabo ya san wannan masallacin suna nutsuwa cikin sallah ya san can wurin kaf kaf ne saboda rishin rabo sai zaɓe ta hishan ma ya ta rishin rabo ne koko a rishin rabo ne a ba ma da sallah kamar zamanin sahabbai cikin musulmanin kira'a yake tafiya yanya kamar yadda na muku bayani wancan satin mutanen mu ko ina suna nutsuwa banda masallaci daga an zo masallaci babu nutsuwa bakin da lokacin sallah ya so haka kallon uwa wa ina liman bai taho ba wannan haraka ta su wannan wannan malumai na karshen zamani kan lokacin sallah wane ne wane ne kuma daga kace kai ka gaga ba musamman sai ka gaina a kai dai shi kai dai shi yau ba karatu sai hayaje annabi Muhammad sallallahu ya hana irin wannan sallah kuma har yanzu ana irin wannan sallah har yanzu musamman in kun tafi ƙauyuka kaga mutum yayi Allahu akbar ya tahi ruku'i da amina cika ruku'i ya dago shi bai ruku'in ba ma amma ya dago kuma bai yi da nisa ba zai tahi da sujada in yayi sujada sun ko hannun shi na ƙasa kahin ya dawo ya zama rabbi bi kulli da ya sai mai da gure ya annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya hana wa iqa'i ta iqa'il kalbi mutum ya zama iqa'a shine zaman kamar zaman kare shine mutum ya zamana ya halba kawuwan kitan sannan dimma zamnan yanki suna kasa ba akwai iqa'a wanda shi kuma yake mutum ya zamana mazamnan shi ne saman kan jijjigan shi shi wannan ya tabbata a sunna yana nan gaba a wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hana yawwa zaman kare kaga mazaunayen nashi suna ƙasa kawuwan kuma sun buɗe annabi ya hana wannan zama a wannan eh wani zama ne amma akwai jalaci akwai shi da istirash a wannan ba daidai bane a malam sallan ma yanzu da dama ba akwai masu kotan kurciya ba in malam ba wai eh ai tahiya muke yi yanzu fa muna wurin sujada ne fa ba mu ka wurin ko raka'a ko rukun ba mu yi ba balle mu je zaman tahiya a eh kuma wannan ai shi ka in shi na daban ne ko inda sallama in ba ka lafiya zaka yi daga kwance ba ba sai ka zauna ba sai kuma yace wal tifatu kal tifatu kaltifatu maza shine as-sa'ala zuku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni wasa da idanu cikin sallah kamar dila dila kaji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ya kware da karatu sai misali da dira dila shine ba hauke yace dila uban wayo kai uban wayo zai tsara in shuri guda a kullum yana wurgi da idanun shi bal bal bal saboda ni to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yayi misali kamar mu kamar dila to wannan abubuwa guda uku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hana su cikin sallah kun ga sai ce annabi ya hana sallah irin kotan kociya ya hana zama irin wannan zama da ake yi zaman kare ko sai kuma ya hana wasa da idanuwa cikin sallah malai ce wannan hadisi Ahmad Imam Ahmad ya rawaito shi da kuma Abu Ya'la Imam Abu Ya'la shi ma rawaito wannan hadisin yake kuma hadisin ya inganta shi a cikin sahih tarhib wa tarhib hadisi na 556 muna fahimta na uwa ko malam yace wa kana sallallahu alaihi wa sallam annabi muhammad sallam ya kasance ya kuli yana cewa yace salla salatu mawdi'i salla salati mawdi'i ka annaka tarahu annabi muhammad sallam yace in ka tashi sallah kai bawa kai sallah kamar sallah ta ban kwana ka dauka mala'ikan mutuwa ya zo yana jiran kai ce bala inda sallar ba ta yi wannan sallah ai ka sa akwai nutsuwa a ba mala ai sai rana ta hadu ba in ja ta ba annabi yace ka dauka wannan sallah ita ce sallah ka ta karshe sallah ta ban kwana kuma kai sallah kamar kana ganin Allah subhanahu wataala yace fa in lan takun tarahu in kai ba ka gani shi fa innahu yaraka ka sa a ranka to shi Allah ga yana yana gani ka to kai yanzu da Allah in ka dauka yanzu wannan sallah azhar din ita ce sallah ka ta karshe a rayuwa ga wala ita mutuwa na jiran ka ta kyauta ta ko ba ku kyauta ta ta a yanzu Allah ya zo da kai shi na sallah ina nufi ya zaka sallah a afza kai ta to ka dauka ai haka nan ne tunda yana gare ka man ka gamsa Allah ko ko ko la ilaha a yanzu ana sallar da kaga mutum ya yi kuɗi ko su yana ita ibada ana so ka yi kamar kana ganin Allah in ba ka ganin shi shine ai al-insan ko yace al-insan huwa an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka shine ka bauta ma Allah kamar kana ganin shi yace in kai ba ka ganin shi fa innahu yaraka to shi Allah yana ganin ka kai yanzu ka san mutumin da yazo yana sallah yana wasa da idanun shi cikin sallah ya ga Allah yana ganin shi a wani humalan yana sallah ko musamman in aika tarihi kadai ne cikin masallacin ko ba kuwa za ka ga yana sallah ne yana wai ga wai wace ganin shi in ba mai ganin shi kawai sai ya kilifanta ko to kai ka zo sallah kana waiwayewa kake jira ya baka sakamakon sallah a Allah to Allah bai ganin ka mala yace wannan hadisi shi kuma eh Imam Tabarani ya rawaito wannan hadisi da Imam Diya'u a cikin Al-Mukhtar yace wa ibn majah da imam ibn majah wa ahmad bin atake duka sarwayo shi wa sahahu al-haythami yace imam al-haythami kuma ya in al-faqih shine yace imam al-haythami ne akwai malamin fiqh ko akwai na hadisi yace to wannan malamin fiqh ya inganta wannan hadisi a cikin ni asal maqali muna fahimta na uwa to babu lokaci gaba na kina a rin kadiwa mun lokaci ya kan mi ta share karatu bila minti goma sha biyar e ai ya kai ma a tsaya ko saboda tambayoyi a tsaron shi ne muka wai saboda tambayoyi a bari mu kara hadisi guda su malam yace wa yaqulu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min ri'in babu wani mutum tahduru salatul maktuba da zai zo a wurin sallah sallah ta farilla yace faya faya sana wudu'aha ya kyautata arwallarta wa khushu'aha ya kyautata yutsuwa shine a cikin wannan sallah wa ruku'aha ya kyautata ruku'in wannan sallah illa kanat kaffaratu face wannan sallar ta kasance mishi kaffara lima qablaha na abin da yake bayan wannan sallar min zunubi na daga zunubai malam ya eh malam ya ati kabira tarko matakar bai zo mi ba matakar bai zo ma manya manyan zunubai ba muna fahimta yace wadalika dahar kullu wannan kuma ya kasance ne azabun na baki a lokaci baki daya in ka zo kai sallar azhar to yanzu sallah azhar din nan ku saurara in kai ni in ka kyautata arwallarsa arwallah ma mun yi bayani ai kun ga akwai matsala ko yadda mutanen mu ke arwallah yace sannan ka kyautata nutsuwa a cikin sallah sannan kai ni ka kyautata ruku'in sallah da sujjada sallah da ayyukan sallah annabi ya ce to wannan sallah duk abin da kai kahin sallah azhar Allah ya yayi ma da sharadi matukar baka fada cikin manya-manyan zunubai ba muna fahimta to wannan ya faru ne duka a salloli baki daya yanzu in kai sallah kai sallah azhar ko to yanzu sai ka zo ga sallar asar in ka kyauta ta su wannan abubuwan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai zama duk abin da kai tsakanin azhar da asar Allah ya yaje ma aka magariba aka isha'i muna fahimta ya uwa malai yace wannan hadisi shi kuma hadisi na uku Imam Muslim shine ya rawaito wannan hadisi to kina insha Allah ta'ala za mu saurara wannan abinda muka karanta daidai dai Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ne mana baki daya kina inda kai mai tambaya ko kuma wani da aka ji ayi kuskure za a iya tunatar da mu baki daya insha Allah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Na'am. Su ai tasbihin sai ƙarshe ake yi. A sai ka yi sahi ya ka yi salata annabi. Da wasu addoki can da mun sannan kai wannan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ashe ne ba ni kaɗai wani abinci ba. Eh. Da kuma ƙabdu, yawwa daidai kenan su ne haka, da ka yi haka, hannuwa ɗora hannuwa guda biyu haka da kuma wanda shi ne wabu, wanda shi ne ƙabdu, ai mun karanta da kukan bayan ko? Muna fahimta. kuma duk wanda yake sallah hannu a sake sallar shi tayi abin da yayi asarar lada dan uwa in ka kama hannu cikin sallah dan Allah ne zaka ragewa me ne matsalar ka kike an ce ma annabi ya kama me ne yasa kai baka so ka kama me ne matsala ciwon hannu kake yi wani sahabi ne fa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ci abinci da hannu hagu mutumin nan da annabi gani yana ta abinci da hannun sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mishi bawa Allah ka ta abinci da hannun dama shine ya dace kun san me yake sai ce ma annabi bai iyawa annabi ce ƙarya yake fa hannun shi da malahi yake lau girman kai ne wai shi ka ashe an gyara mai kuskure ya dauka annabi ce to shi da hagun din ya zo hannun ya dauko tuwon hannun ya ban kwano da kai ba shi ba hannun ya mallake a hamala annabi a mamala ya ba abin wasa ba ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ta musulmi da abin da muke in dai kawai ilahin ha ita sunna ba ruwanta kai dan izala ne kai dan duk koma ne kake yi kai musulmi ne in dai an ce ma annabi ya ce to kawai ka bi shari'a annabi ba ruwanka da duk wani mai shirme ya izala ne izala ita ta ba musulma ba kai wani da ita ita inni ba tun ka hita zo ake addini ba balle dariƙa tun kayan da zuwa ke addini duk abin da ba wai kai ko mazhaba abin da kake saba ma kai wurji da mazhaban eh mana wai an karanto ma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai to amma Imam Shafi'i ko Maliki ka shiga wuta wallahi ya ana ce ma annabi ya ce ka ce ni kai Abdullahi bin Umar mun karanta da ku nan ko yana magana kan babu aikin hajji ifradi ko kawai sai wani yace mishi ai na ji ubanka Umar da abokin shi Abubakar sun ce akwai wannan aiki haji sai yace subhanallah inna yarkice yace mutane kuna san Allah ya muna ruwan duwatsu kuna san Allah ya muna ruwan masiha da bala'i me ya faru yace ina ce muku annabi ya ce wai ku ce Umar ya ce ku ce Abubakar ya ce wai su wane Umar da Abubakar ana magana annabi sallallahu to su wane ne Imam Maliki da Shafi'i a to wace ce izala ana magana annabi sai a'a izala mu wa annabi muke ji ba ke ba wannan shekaran kawai ya kamata mutanen kan su yawaye wai kaka ce a'a in ne kaza ai izala ke yi na ruwa na da su ni da ba an ce mana annabi ne ke yi ba can su suka sai su ma in kin yi koyi da annabi kuma in mutum ba sun saba mushi muna fahimta ya uwa annabi bai saki hannu cikin sallah ba mun karanto da kunan baya annabi yake kun ga mutanen annabawa an muna umarni mu gaggauta sahur mu jinkirta buɗe baki mu tsora hannunmu na dama akan hagu a cikin sallah annabi yake duk wanda ke sallah a yana rike a hannun shi yace yana sallah ne irin ta annabawan da suka gabace shi baki daya annabi bai taba sallah hannuna saka ba duk malamin da yake ma annabi ya yi sallah hannuna saka sai ka ce ina dalili in yace ma imamu maliki ko shafi ka ce kai su aka aiko duk da su ma ƙarya ce yake musu imam malik bai taɓa sake hannun cikin sallah ba sai lokacin da ya masarkin garin su wani an naɗa musu wani sabon shugaba ya ce ma mutane kan wanda ya yarda wannan shugaban ba mutumin kirki ba ne ba sannan shugaban ya ce kuma a zo a yi mishi mubaya'a duk wanda ya warware mubaya'a da ya mishi to akan matar shi akan sakin matar shi imam malik ya so ce wannan ƙarya ce bai isa ba sarki yasa aka samu imam malik aka dan tsara mai kashi sai da ya kai bai iya kama hannun shi cikin sallah lokacin nan ne ibnu abdubari ya rawaito annan muhammad imam malik ya yi sallah hannuna saki saboda an baya kashi kashi kai za ka wa'azi ka ce ma ka san kashi ga su sun sha kashi ga ba kwarai da gaske yanzu duka malaman nan mafi yawanci suna kallon shugabannin mu suna abin da bai dace ba ne suke tsoro a karbe su ko a lika musu kashi ko to hatta annaban an jefe shi sai da jini ya rinka zuba da jikin shi kan wa'azi duk hikimar ka wallahi baka isa ka gamsar da mutane ba ni na san da yawa daga cikin malaman ba sai hikima ko matsotsai ya sa an damce ta an kai su gidan kansu to ba haka nan bane ba wai wayanka bane zai sa ka zama lafiya kai kare gaskiya kawai ba naka bane ba Allah subhanahu wa ta'ala ke ce annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ayoyin nan ku tuna mun inda yake cewa shi Allah zai isan mishi kariya ko ya ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fama ballagta risalata sai Allah ya ce ni wallahu ya'timuka minan nas Allah zai kare ka ba dai shari bane ba dukkan barku ta kama ka tilike ciki da mulkin nasu Allah ya wulakantar da su kuma kai a sakuka ko ba haka nan bane ba kuma duk malamin da aka kama wallahi sai kun ga kamun ya zama daukaka gare shi matakar da ya fito ya rike kan abin da aka kama shi akwai matsala ka aji a kama ka a liƙa ma ka shi gidan kasu sai ka fito ka ce jama'a ni ma na gane wannan sunnan yanzu dai ana iya daga mata kafa a in aka kama ka kai to ka ce ko muna nan ba wannan karatun namu da farki a saka kama ta aliki haka akan magabata ibn tariya da kaji ana ta gani cikin rijiya ya mutu shi kasa an sa an yi do an ta karshe aka sa cikin rijiya ya mutu cikin rijiya ake zara mai abinci ibn ibn ibn qayyim wanga da kake ji a kun san mene ne an mai tuntun an hauda shi kan jaki an rinka yawo da shi cikin kasuwa ana yi mai kaji kai ya karanta hadisa annabi to me kake tsammani kai za ka dawa ka ce ka zamna lafiya a dole sai ka samu an zage ka yanzu misali to yanzu ba ko nawa muke karatu nan kaji karatun kuma ya saba ma wasu daga cikin ahlus sunne to garin ka karewa za su ba na ce muku an nemi ahlul sunne karatun da muke ba wa muka zaga cikin karatun da muke yi mun kawo wasu wani mun zage shi ko da ya amma me yasa za a gaya wa mutane da ni abin da ya biyo cikin karatu kuma a ce shi ne daidai duk wani wanda ya ce nashi daidai ne a ce ƙarya yake yi to wannan karatu ana yi mutane za su fahimta sannan kuma duk wani malami wanda zai ce annabi ya ce kuma wani malami ya ce za su yi waci da mu gane shi to kenan kaga karatu ne wanda ba a bari ta shi babu yadda za a yi kawai sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala yayi ya so shi da alheri kun yi muna kiran suna wani mu ce wanga malamin da abin da ya daidai ne a ko mu ce malam wani kaza yake ba daidai ba a ni ne za mu buɗe littafi da mu karatu yanzu kamar bayanin da muke an yi magana asije mu ko daga cikin ba akwai masu asije mu to sai in kallu ka kai in ce kai yayi daidai ko ba haka nan bane ba dan kai in saba ma to haka ne ake da awar da kaga wani alaji in ka wuce na ga wata mala ga wani ashabi mido shikenan daga ya zo gaban ka sai ka ce to tana ne kaga alaji na yi sai ka ce in ka saki hannu cikin sallah ma yayi in ka kama ma yayi yana shi she ka ba zai da zai sabi je yin da gani ba shi ce na alaji ne ba to Allah ya to wannan kai an tambaye shi alaikum salam eh to tana isha ita ce ko tana isha ita ko inta na karshe ya suke aboye to shi ke nan in ka ɗauko wa'adan a ƙa'idar sallar isha'i na kawai in ka bi na ƙarshe shiru ake yi to kai sai ka bayyana ka'ayar da son sallar ko ka ɗauko harko ka mai doshi ƙarshe annan muhammad sallam ya ce ma za a dratsun fasallu abinda kuka rike na sallah ku sallata wa ma fatakum fa atimmu abin da ya kurce muku ku cika ita sallah cika ake ba ramka ba a wancan hadisin da ya zo kalmar fa'udu in yana nihin a cika ne ina fahimta amma za ka ji ko ba a jima ba na ta wani wani karatu ina zamne kawai ke na jima nan ya karanto ce in kai wannan ma yayi in kai wannan ma yayi dan haka suka ga wancan ya ka ce ma yayi ba daidai ba Allahu akbar to Allah ya ce ina mata karana sai na ce malam ya kaza ya kaza wannan ka gaskiya ba mutanen mu irin karatun da suke so kenan dole ne abin da kai ma malamin kake in ba daidai bane in ka zo ka gani kawai ko ba haka nan ba shi ne karatun kawai kawai ba wani a ce ku hana kaza ku hana kaza ka gane ita sallah cikawa ake ba ramkawa ba haka annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gai Ni ma cikin mayan ne da ba cikin ƙananan ba. Eh, kuma ka sani ya ba haushi. za ka ji ya karanto hadisa annabi ha wai kuma kai ce in kai wancan yayi to shi wancan nawa ne wancan nawa ne ne eh to wata to kaga sai ka murmushi kan shi kace kai na annabi kake so tunda shi aka aikowa Allah ya fahimtar da mu baki dai shi yasa wannan da'awar da kuka ga ita ta sa aka kashe malam Jafarawa ita ta sa aka kashe malam Albani yau ne suka yi kudin wani suka dauka mata wani suka ce suna so wasu suka je suka kashe me yasa aka kashe su saboda duk wanda ke daidai za su ce ba daidai yake ba to mu kuma sai Allah ya kawo mu zamani wanda mutane su kawai kullun gurin su ya ne za a yi yanzu malumai akwai wanda daga cikin su wai shi ya za a yi yayi hikima cikin karatun shadda mutane jiyawa za su rika taruwa eh na ruwanka da mutane ko ba haka nan ba wata tsiya za su baka in sun taru in Allah zai wuta da kai sun zo ka rike ka shine mala albani shi wallahi ahlus sunna yace shi bai ga ahlus sunna da bai aiki da sunna kawai kanan da yake wancan yayi asara kun san me yasa yace ni ga dai iska ya ni ka saboda shi ya gamsu da abin da yake ko ba haka nan ba yanzu mai shan taba zai kunna ka samun cike wuce yana haka kai kuma kana da awar sunna amma baka aiki da sunna ai ka tuki kanka sai munafiki koko ka karanta hadisi kuma ka ce yaya in wani ya ce grammar su fara ba Allah ya kyauta kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya shige mana gaba baki daya Allah ya guna mana gaskiya ko mun tsacin ce ba mu ikon binta kuma ya ba mu juriya kan duk abin da zai biyo baya domin riko da wannan gaske kuma Allah ya gwada mana ƙarya ya ba mu ikon kauce mata kowa yake kanka Allah ya kashe mu muna musulmi ya sa magana mu na ƙarshe cikin duniya shine la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna addu'a ga uwayenmu da malaman mu wanda suka so Allah ya sa su huta wanda suke rayu kuma Allah ya sa su cika da imani Allah ya biya musu bukatocin su na alkhairi Allah ya raba su da kunya duniya da lahira ya Allah duk mutumin da ke taimakon musulunci da musulmai ta kowace hanya Allah ka taimake shi ya Allah duk mutumin da ke kokarin kawo wa musulunci da musulmai shi ta kowace hanya yana cewa Allah shi ya da shi in kuma bai cewa Allah ya muna magani suna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu da duk sharri abin da ya halitta suna roƙo Allah ya sa mu rayuwar mu albarka ya sa mu iyalan mu albarka ya sa mu kasuwancin mu albarka ya sa mu sha'anin mu albarka baki daya muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya zama da kasan mu jin lahiya da sauran kasashen al'ummar musulmi baki daya ya Allah duk mutanen da za su kokarin kawo mu musulunci ci gaba a cikin wannan tahiyar da ake ya Allah jikin da suke Allah ka matso da su kurkusa ya Allah duk wanda gurin su su tabbatar mana da wani abu wanda ba musulunci ba su tabbatar mana da wani abu sarran su ne wanda can baya shine aka fara da su to Allah ka ƙara nisa da su cikin kare ya Allah duk wani wanda yake da tunani nani a dora mutanen mu kan wani abu kan wata rayuwa wanda take ta saba mu addinin mu da al'adar mu ya Allah in yana da kari Allah ka karya shi in kuɗi yake takama da shi ya Allah ka kiyasar da shi ya Allah in mulki yake takama da shi ka kwace mu fir'auna mulki ya Allah wanda suka gabace su ma ƙasan mulki aka yi a hannun su kuma ka kwace mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh